suratu Ali Imran kamar yadda mai karatu ya ja wala ya su zanen lazina ya kalu na bima a fiye mulla min fadli ko khairar lagu wani ko sharu lagun sai dawo kuna jima bai kiro na mulki ya mace walillahi ne wasu samawa turaji wala bima ta amalu na kabir Bana wata ala ya ce gaya mana a haƙƙin masu wato yahuda ko kuma musulmai wanda suke rike dukiyarsu ba sa bayarwa Allah yake gaya mana wala ya hasibanna ko wala ta hasibanna ko masu warace wala ta hasibanna suke cewa ko a sannan su kuma masu kira'ar hamsu suna kira suna ja ne da wala ya hasibanna binunin taukiri wato akwai nun din na banna wannan nun din wadda take da shadda a kai a nun ne wadda take nunin taukiri da ke kiranta wadda take karfafa magana wato ana yin magana ne da kyau ana tabbatarwa wanda ake yin magana da shi kamar bahaushe ya ce hakika kaza ko in yi magana ya ce tabbas an gane ko ya ce hakika kaza hakika ma larabci ne amma ma'ana ta da ta da ma'ana a wurin malam bahaushe ko ya ce tabbas haka ne ko haƙƙo ko wani abu da ya kama da haka cikin abin da ake karfafa magana da shi to shi ne Allah yake cewa wala wala yasibanna a allazina yabkaluna ko musulmai ko kun mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku zaci alladina yabkaluna bima atahum Allah min fadli wayanda suke rowa suke kin bayarwa da abin da Allah ya bayar na ba su daga balala na dukiya wato wanda Allah ya ba su dukiya kar ku zaci cewa kai Allahun alheri ne abin da suke yi idan Allah ya ba wani dukiya ya zama baya fitar zakka ko kuma in an nemi taimakon addini baya bayarwa ko baya taimakawa ‘yan uwansa, ko baya taimakawa iyalansa, kuma ga dukiyar kowa ya san yana da ita amma dukiyar ba ta amfanin al'umma ba ta amfanin addini. Allah ya ce to duk dukiyar da ka gani irin wannan karka zai cewa dukiyar ta alheri ba ta alheri ba ne. Ai, ba amma man bakila wasane ne, wakar zaba bilhusu ne, fasane ya suruhu ne da usuri. Ko? wanda shi ya yi ne wanda an ba wanda kila wasa ne wanda ya wato ya samu a wata wadata kuma ya zama ya yi ruwa kuma ya karyata abin da yake na alhusnu to ba zane ya turo da yusuri da usuri da sannu wato kuntatarsa zai same shi a wani wuri Allah ya gaya mana wa man yabi kalku bayyana ma ya bakalu an nafsi duk wanda ya yi rowa to rowar kansa ya yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi annabi yana cewa a albakiru la yadkhulu aljanna duka mai rowa ba zai shiga aljanna ba shi ta rowar nan duk mai rowa ya san kansa kuma ya san yanayi an gane ko wato ita rowar shi ne mutum ya ji baya son yana hana yana hanawa a inda ya kamata a bayar shi ne rowa mutum ya zama yana hanawa a inda ya kamata a bayar kuma yana da ikon bayarwa wanda yake yin wannan manzala sallallahu alaihi sallama ya faɗa addinin mu ba addini ne na rowa ba addini ne na bayarwa ko ba ka bane addini ne na bayarwa wanda yake so ya zama a ana so a samu invite Allah zai da yin duko da fisa bilin lahi ko wanda suke bayarwa saboda Allah ko yin duko da fisar ra'i wasara wanda suke bayarwa a lokacin tsanani da kuma lokacin sauki mutum ya zama yana bayarwa kamar yadda muka karanta a baya idan mutum ya zama marowaci ne to dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba kuma ba ne ya faɗa ba Allah ne faɗa bal in kuna tunanin a alheri ne wato min fadli wala yasbana allazina yasaluna bima atihim Allah min fadlihi huwa khairan in kuna tunanin shi hakan yana aikata alheri ne yanzu nuna anna hadha al-fukla khairan lahum Allah yace bal ba haka bane wa sharrun lahum sharri ne a rayukan su waɗanda suke yin wannan aiki na rowa din duk ne aikata abin da ya shafi rowa to kan ce ke cuta ba wani ba an ce wani ba tabbace an zo ana ana wa'azi a masallaci liman ya yi ta magana a kan bayarwa ya yi ta magana bayar da sadaka a ba da sadaka wanda ya bayar Allah zai ninka masa ya ta bayani ya ta bayani ya ta bayani a kan bayarwa saboda haka kowa ya samu taharruki a masallaci saboda liman ya yi maganganun ayoyin da suka yi magana a kan ba da sadaka da kuma da za'in da za a samu amma shi ba saboda shi aka ga ya sa hannunsa aljihu sai ya sa hannu hannu yana ta motsi sai fatu wanda cikin wanda suke bayarwa wato Allah ya taimake su wanda kuma duk bai bayar ba to shedan jama'a yana ta magana cewa mai kokari mai kokuwa da shaidan mai kokari mai kokuwa da shaidan mu hana shi wato abin da yake so ma'ana mu bayar su wanda ya zama baya bayar da abin da Allah ya ce a bayar to shaidan ya kada shi wato shaidan ya rinjaye shi sun aka ɗan sarfato sai aka gaina ta sa hannu alzu har aka gama wa'azi sai da aka mutu sai aka ce a'a marasa ta kusa ya yi dai ya ce wallahi ya kasa ya ce shedan ya kada shi ya ce wallahi shedan ya kada shi ko ba gani ba mana dai ana so ya bayar ba shi shi tun da damar neman ya yi magana cewa kan shedan ya kara mutum ya ke bayarwa shi yana ta sa no aljihu kamar zai bayar kamar ba zai bayar to da bai bayar ba sai ce wallahi shaitan bai gane shi shaitan bai bayar ba wallahi yace a wato bal huwa sharrun lahu sharri ne a gare su sai dawwakuna bima baykinu bihi yawmal qiyama za a daure su za a daure su da abin da suka yi ruwan da shi ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata anan cikin abin da abu huraira ya ruwaita da imam bukari da jallanu cewa ranar alkiyama duk marowaci wanda duk yake ruwa ranar alkiyama za a wato wani maciji wanda yake dauke da manyan ƙaho zai tinkare shi idan ya tinkare shi kuma macijin yana dauke da guba alƙara wato a nan ne ma sai wato a wannan hadisin sanin su suka yi magana da aka yi bincike magana ya ce maciji kuma yana ɗauke da guba to sai masu bincike sanin sun gano cewa akwai macizan da ba ta ɗauke da guba kuji kuji sai na rasulullah shi shekara dubu da ɗari hudu ya fata cewa za a haɗa wanda yake da rowa ranar tashin alkiyama za a haɗa shi da wani maciji ne kawo macijin nan zai dinga taransa yana gudu yana jinsa yana tsara ranar tashin alkiyama kuma macijin yana ɗauke da tsara na guba na guba kun ga kenan tun wancan lokacin annabi yayi magana cewa ba ne akwai macijin da baya ɗauke da ni akwai macijin da baya ɗauke da guba kuma masu bincike yanzu sun tabbatar da cewa akwai macijin da ba sa ɗauke da guba manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama likitan likitoci matanin matana sallallahu alaihi wasallam babban matani uban matana saboda haka a za su ta taransa har ma zai ce ya ubangiji daga ina ne kamar zai tambayi shi wata maciji sai ce ne ne dukiyar nan taka da kake kyauta ko kake ba da zakka ko kake ba da sadaka da ita hadisi ne da yi daga cikin hadisan sai na rasulullah sallallahu alaihi sallama saboda haka a rowa ba a son ruwa a musulunci kuma ba a son kwaɗayi. Eh, ba a son ruwa kuma ba a son kwaɗayin kayan wani. Shi musulunci yana so in kana da shi ka bayar, in ba ka da shi kuma kar ka zama ci ma zaune. Ka zama mai aiki, ka zama mai nema, ko yaya ko neman yake, ka zama mai nema. Sannan idan kuma Allah ya maka arziki, to ka zama mai bayarwa. Ka zama mai bayarwa. so yanayi da muke ciki na ƙasa ana cikin damuwa kowa yana tsoron karya talauci saboda ka sai sai sadaka da kyauta sai ta yi wahala wani lokacin zakka ma ba a fita ita yadda ya dace ko ba ka ba ba a fitarwa sai a tara miliyoyin kuɗi amma yana ganin ya cire haƙƙin Allah gashi nan dai an faɗa misalin nan sai an kasa shi kashi arba'in ko sannan ka cire kashi ɗaya ka baya a cikin dukiyarka sai an ga kasa kashi arba'in ko sai kuɗin ya haura miliyan ɗaya ko ya kai miliyan biyu da wani abu ma a naira ta yanzu sannan ka cire ka kasa kuɗin kashi arba'in sannan ka bada kashi ɗaya amma wani zakar nan sai dai in ya zo karatu sallah kawai yake karanta kuma yana da hali yana da dama kuma hikimar musulunci da yasa aka yi maganar zakka saboda me ai ana so ne ya zama wato masu marasa marasa shi ya zama suna fita daga cikin damuwa ba lalle ne sai ka azurta wani ba ba lalle ne wanda ya Allah ya rubuta zai zama talaka sai ka mai da shi ya koma mai kuɗi ba ba haka bane amma da sahun sallah a haɗu a yi sallah jam'i a haɗu a yi sallan juma'a da azumi da zakka da aikin haji duka waɗannan wasu abubuwa ne wanda suke nuna akwai wasu hidimu wasu al'amura a cikinsu da karantarwa na taɓa faɗa a nan idan yanzu akwai mai kuɗi a unguwan nan da yake da kuɗin da suka kai kamar miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu ganin su a wajen talaka unguwan nan zai musu wahala haka ne yana da ofis ko yana da wani kamfani yana da babban gida in ya dawo motar ta cikin gida za a shigar da ita zai shiga cikin gida ne ya sauka idan zai fito in ya shirya motar tana cikin gida za a bude masa ya shiga da bakin gida ya ja ya rufe idan ya zo wucewa wuce ku kawai zai zai tafi ofishinsa kofar gidan akwai ne gadi can inda yake aiki akwai ɗan sanda wanda yake tsaro to a yana da gare shi to inda za ku haɗu akwai inda za ku haɗu inda shi momini ne za ku haɗu a sallar magariba za ku haɗu a sallar isha za ku haɗu a sallar asuba an gane za a haɗu a nan da yiwuwa a masallacin za a faɗi wasu abubuwa da suka shafi anguwa zai ci in ka kira wani sama zai ɗauka ba amma nan in dai mai imani ne to zai zo masallaci za a yi sallah da shi zai ga makwabtarsa talakawa wanda mai yiwuwa suna cikin wani hali zai iya taimakawa wannan shi ne hikimar yin jam'i hikimar yin sallar juma'a kuma na ƙauyuka su shigo na gari don nesa nesa duka kowa da kowa a haɗu ba na unguwa kawai ba maslahar gari ne don kuma gaba ɗaya maslahar ce in akwai damuwa a garin gaba ɗaya ga sarkin gari ga liman ga masu ilimi ga masu sarauta ga talakawa duka an zo an haɗu a ɗaya a yi sallah kuma a ji damoyin mutanen gari. Sarki ba za ka yi ganin ba, za ka shiga fada akwai dogarai, ko ba ka wani dogarawa ko? Akwai dogarai. Ba zai yi bisa mai martaba haka kawai, amma za ku haɗa sau sallah. Idan ku haɗa masallaci, in wata bukata ma kake da shi, kana neman yadda za ka yi ka gan shi shi kuma ya san da ka san shi an jima ba a haɗu ba da yawa a masallaci sai ba sai ganga sai ce to wane a ya a kawo shi wuri na haka gwamna haka koma waye ne mulki to hikimar kenan da yasa ake haɗuwa sarki ba zai zo unguwan nan ya sallah ba amma ranar juma'a ko na unguwan nan za ku tafi masallaci banda yanzu abin da ya zama yadda ya zama in ka zaga nan baya masallacin juma'a in ka goma yin banan nan wani masallacin juma'a ne to shi ma akwai matsala akwai hikima na yin haka haka zakka zakka tara dukiya ne yawa to Allah ya ce fitar a ciki ka ba waɗanda ba su da shi haka ce nan ne talauci zai yi ne sai ya ragu a cikin al'umma hikimar ubangiji ke ita kuma yanki kuma yakin haji inda wannan matsalar unguwa ne wannan matsalar gari ne to aikin haji kuma matsalar duniya ne baki daya dukkanin duniya suka kowa zuwa haɗu a yi sallah a tsaya a harfa limamin harfa ya yi maganganu a jihalin da musulunci yake ciki a duniya shi ne hikimar duka kowa da kowa na ko'ina a zuwa haɗu mu haɗu musulmai musamman lahar musan abubuwan da muke ciki a duniya ba ke da to saboda haka babu wani abu na ka'idar musulunci wanda yake bai da ba hikimar yin sa babu ko wani abu ka gani an ce a aikata akwai dalilin da yasa aka ce a aikata kuma fa'idar maslaha a kan kani abin da aka ce a bari akwai dalilin da yasa aka ce a bari kuma maslahar barin a kan kani saboda haka a wannan tsayutsari hukuna jimaman shiru yau mai kiyamata wato bi zakatu ne almali wato da rashin bada zakan nan da yayi in zakka ne wa wani lil mushrikina allazina la yutuna zakata wa bil akhirati hum kafiruna wa'anda Allah ya ce mushrikai ne wa'anda ba sa fita zakka a wani wurin zaka ga Allah yana cewa a hadha ma kalantu li anfusikum fazuku ma kuntum takhrijuna zakat ce ranar lahira za a mai da ita kamar yadda manzo Allah ya fassara wannan wa aka faɗi wannan hadisi to za ta koma ta zamo a da ita za a maka narkon azaba da wannan dukiya din saboda haka mene amfanin inda za ka zo ka wuni kawai za ka yi wuni ba ake yi wa inda yau mani da rabbika ka alfi sanatin limbata huduna wuni ɗaya na lahira shekara dubu hamsin ne na duniya me abin damuwa da tara abin da daga ƙarfe bakwai ne na safe zuwa goma ka koma. Bai wuce haka ba, sai kai ba ma sai sa ma Allah ke cewa inna mala hadu zune laifin wala hau kawai wani ɗan wasa ne wani ɗan lokaci ne kawai kamar ɗan firamare da suke fitowa jini kamar hakan jini a maganar karatun da za a yi na wuri shi lokacin sanawa ne gaba ɗaya ai dan zan da lokaci ne ina shiga bakwai da rabi a za a tashi sha biyu da rabi ko karfe daya dinin na kwata kwata bai wuce minti sha biyar ko minti talatin ba bai wuce za a zo a ɗan yi wasa ba ne ba a duniya a koma to ne abun gadara ne abun jin kai kana babban cewa kana tara dukiya ga ɗan uwanka ga makwabtanka ga mutanen da ya kamata ka taimaka amma ka ki kuma kowa ya sani kana da shi ka ki bayarwa wata tara wani dukiyar da bai wuce da tara ka mutu ka bari satin da ka mutu a fara sayan sabbin motoci in aka yi rashin sa'a ma ya zama dukiyar da za ka tare a gidan gidan wasan kwallo da gidan kaza da gidan kaza da gidan kaza ba bai wuce kamar haka ba ba ko ba ka bane zama musulmi haka ne tutun da ya zama haka ai ka yi kokari ka yi ƙoƙari ka tara ai ka yi ƙoƙari ka yi aikin alkhairi ya zama abu ka yi wa lahirar ka guzuri ka yi wa lahirar ka guzuri in Allah ya baka dukiya ka taimaki addini ka taimaki ɗan uwa ka taimaki iyalai ka taimaki makwabta ka taimaki duk wanda ya kamata ka taimaka amma matsalolin da yake faruwa kamar yadda muka faɗa saboda yanayin ƙasar tamu tsakaninmu da masu arziki akwai nisa shi ya sa taimakon ya yi karanci a wasu ƙasashe ba a bambancin tsakanin masu arziki da talakawa bambancin bayawa kamar ba a gane ba bambanci tsakanin masu arziki da wanda ba su da shi bambancin bayawa sai na sai na ne ya zama bayawa din abinda a wasu kasashen duk abin da mai arziki zai ci talaka zai iya cinsa. Ko me duk girman in dai abinci ne to zai iya cin wannan abinci shi ba. Abin da nake nufi ba su da matsalar abinci. Ko a kasashen har a kasashen mu na nan Afirka. Akwai kasashen da maganar abinci ba su da matsala. sannan akwai kasashen da ita maganar riga ne ba za ka iya gane mai arziki da talaka a maganar riga ba haka ne misali ga ɗaurin saudiya yadda kowa da lafiya yake sawa in dai dai gidan ka ne kai ɗan afirka ka iya gane wannan mai arziki ne da wannan talaka ne zai yi wahala sannan abinci kamar da na faɗa a farko ban da matsalar abinci haka wurin kwana haka wajen kwana yadda mai arziki zai kwana a wuri mai kyau haka talaka shi ma zai kwana a wuri mai kyau maganar lafiya in akwai wasu wani asibiti ma da aka ware na masu arziki to ƙananan asibitoci na gwamnatin ƙasar sun ishi talakawa ɗin wanda ba a biyan komai amma akwai magunguna masu kyau akwai kuma likitoci managarta. Suna ka bambancin ba yawa, ba ma yaya a irin ƙasar mu Najeriya yaya tsakanin masu arziki da talakawa nisan ya yake. Nisan yana da yawa ita bani, sai da kaga su sun wuce a mota. Ko ba ka bane, nisan da yawa. Wani yanzu wani yau buɗe baki ya yi da abinci sama da kala ashirin. Kala, kala, kala. Wani kuma yau duka a ƙasa ɗaya da kunin tsarin ya ƙarshen ta ya buɗe baki kuma mai yiwuwa in ba a yi dace ba da shi zai yi ɗayan tsohon. Na wani ma ke samu kudu, to a wasu ƙasashen ba zai yi ba. Abinci a kwanan na faɗa a kuye, ko? Ina da mun ba da misalin nan. su ana sa kowane jakin ne ake sa takawai ba irin ba takarin mu na wurin ƙananan maulidai ba ba masu matsancin shi kwaya ɗaya ko da iso ya joya guda biyu a bada da fasira ba irin wannan ba takawai na gaske da kaji a ciki da komai da ruwa da abubuwa haka ake zuwa a sa a kowane jakin su ‘yan ƙasa ba ta jin jikin wajen saboda ɗan ƙasa in ya ji wurin abun kunya ne a ganshi a kusa da jirgin kana ɗauka ya je ɗaukan wannan abinci kuma ne ce Allah kai wajen. da ba ta jama an gane to kaga akwai bambanci jama'ar musulmi akwai bambanci na na na Na'am. Oke da tafai, o su su oke kike turowa da ya rubuta da kama. Haka ne, haka ne. Irin su Qatar din nan, irin su Kuwait. Su kasashe ne wanda sun tara dukiyar wasu masallatai yanzu wanda yake yawan tafiya. Mutane za ka rinjani wasu masallatai tafi-tafi a garin ko? a kan hanya ana yi to su daga can yanzu suke ka suke aikowa waɗanda mutanen mutanen ƙasa a kona ma dan kan da ya ballasa ne wani mai shiru eh to haka abubuwan suke jama'a suna aiko da abubuwa a raba wa talaka sun zama gaba ba wani magana su na talakawan sun gama ba su da to shi ne muke faɗa tsakanin akwai bambanci mu amma can babu dan kasa ne ba wani magana mai dukiya dan kasa normal iri na ya yi kiwani kenan ba yana jin kunya ya bi jikin wannan inda ake ajiye abincin dan kara ga kamar ma zai je dauka a yi ta Najeriya ne da jega zai Eh, to, ake da eh haka ne wannan kuma ga arama ya kawo wata maslaha da tafi wannan kuma ya kawo wani bayani da wannan in ya je da jega mashi zai wani kuma ya samu don kafin ya je da jega sa wani ya je da jega ya ɗauki eh to haka ne wallahi ni akwai abin da yake damuna wallahi in an yi magana ka dan a Najeriya ce wallahi wannan abin yana damuna tsakani da Allah in an yi wani abu na rashin kirki na rashin kyautawa abinda bai dace a yi ba ya ce a na kayan najeriya ne har ƙananan yara aka rama kallau duk abin da aka yi ko kuma sai ka sai ka yi abu kan yaya aka yi kaza a ba ba Najeriya ba ne to dan Allah jama'ar musulmi yaushe kasar na yaushe kasar ta mu za ta gyaru yaushe maslahar kasa gaba ɗaya ba ta cikin zuciyar mu kuma anan Allah ya ajiye mu yadda za ka gane kai ɗan ƙasa ne kuma kana ƙarƙashin gwamnati shine ne ai ba jarida kake yagawa a gidan da kake zuwa kake bayarwa a baka abu masu ba ko kudi ne kake bayarwa kudin na wata ƙasa nan na na ƙasar ka muna to daga na zaga na ƙarƙashin wani kake to tun da Allah ya ƙaddare mu haka mu tsaya mana mu sa kishin ƙasar mu a rai inda duk ya dace bai saba wa ƙa'idar musulunci ba mu tabbata mana saboda mu samu maslahar zamantakewar rayuwarmu. Ana cikin damuwa, talauci ya yi yawa, rashin lafiya, ba hanya, ba kaza ba ba sun yawa. To dole ne ko shugabancin ne ko shugabannin ne sai an samu ba wa'anda in sun hau ba ta ganin cewa wai Najeriya ce, kamar da muka faɗa ɗazu. Ina ba ta an gane. sun cire wannan akidar na cewa Najeriya ce, sannan al'amura su gyaru wallahi, a dai fahimta ta. Ya zama kowa yana kirkin ƙasarsa, amma mu matsalar sai aka dinga yin wasu wa'azuzzuka aka dinga faɗan wasu maganganu kishin addini kishin addini kishin ha to daman waye yake zai ɗaura magana zai bibita ƙasa akan addini ai babu wanda zai yi wannan amma kuma dole ne kuma shi ma kishin kasar ba za ka bibita addinin ka akan kasa ba to kuma amma ai wajibi ne shi ma kishin kasar ai ba a tare da shi ba dan za ka yi kishin addini ba zai zama kuma shi kenan yanzu ba ruwanka da maganar inda Allah ya ajiye ka ba mun faɗa kuma abin da kowa ya sani ne manzo Allah da ya zo Madina kafa gwamnati yayi gwamnatin nan kuma ta haɗaka to Allah ya gyara mana barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa sharrun lahum sayudawquna bima bakilu bi zakati min al-mali yawm al-qiyamati bi an yaj'ala hayatun fi unukihi kamar da shukul islam ya kawo anan kama warada bil hadith imam ar-rajul takunu lahu iblun aw baqarun aw ganamun la yu'addi haqqaha illa atadiha yawm al-qiyamati a'zamu ma takunu wa tuban da yake da iblun wato raƙumi ko saniya ko dabba wadda zai zama bai ba da haƙƙinka na zakka ba sai face ta dawo masa ranar tashin alkiyama kuma tana mai fin yadda take masa a duniya kullama jazat akharaha ruddat alai awwalaha hatta taqdi bainan nas ولهذا ذكر في الآيات أن من منع من منع حق المال ليس لكير إنما هو شرود ولله ميراث السماوات والأرض أي ميراث السماوات والأرض وتو gado ko mallakar abin da yake sama da ƙasa wato na Allah ne lillahi al'amru min qablu min ba'du lahu mulku samawati wal ard Allah shi ke da mulkin sama shi ke da mulkin ƙasa ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعلى الله الحسنى saboda haka a gadon sama da kasai samawati sammai wal ardi da kasa dukkan su waɗannan Allah ne zai gaje su ta yaya ta lokacin da dukkan mu muka zama babu subhanahu wataala shi ne zai zama kullu shay'in harikun illa ne illa wajahu sai kowa komai ya halaka sai ya zama kawai abin da zai rage wa ya buke wajen rabbika sulzalali wal ikram Allah shi ne zai tabbata komai zai zama babu shi baki daya an ce kowa in ya mutu mala'ikan mutuwa ya dauke kowa aka gama za a ce to Allah ya ce babu kowa a sake kowa ya sake dawowa duniya ya lalle ka a fi kowa lungu da sako a gaba kowa kowa ya mutu Allah kenan zai da kake ganin taron aikin hajji ko kaga ta rika da ake cikin kamar hakan ba zai yi ba amma abu ne na Allah damun shi ya yi ai yadda yake so yake yi ba allon ne ma ya yi ko ba haka bane yadda ya ga dama yake yi saboda haka idan aka kare gaba ɗaya sai a ce mala'ikan mutuwa sawa yanzu ya sai ya ubangiji sauran ne ne kadai to kuma da kawai ne na Allah kullu man alaiha fa'al ko ba haka bane kullu kullu shay'in halikun illa wajahu komai zai kare sai Allah ne zai tabbata subhanahu wata'ala saboda haka sai a ce to shi kan ya je wani waje sai Allah ya faɗi wajen ya je can shi zai cire ransa da kansa saboda haka shi mala'ikan mutuwa zai je wannan waje ya tsara ransa da kansa an ce zai wani kara da aljanu da mutane suna nan da wannan karan dukansu zai halaka kowa ke sai ya zama ba kowa sai Allah sai ya ce limanin mulkul yau sai ya tambaya tambayar da ba mai ba da amsa saboda ne ba kowa ma balle wani ya yi magana shi zai yi tambayar kuma ya ba wa kansa amsa subhanahu wata'ala zai ce wa yake da mulki a yau duk masu mulkin nan sun zama mai sun zama ƙasa ba kowa kowa ya mutu kowa ya mutu sai Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai shi ɗin zaki ne zai amsa wa kansa sai ce lillahi wa ilil wato yau mulki yana ga wanda yake alkaharu wanda yake wato ne wato ne isa akan kowane a kowace halitta alwahid wanda ya zama shi shi kadai subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ya zama a shi zai gaje duniya tambayi baki daya shi zai gaje kasai baki daya saboda daman me lahu mulku samawati wal ardh daman mulkin sama da ƙasa na Allah ne duka nasa ne subhanahu wa ta'ala duk sarki idan ka ga sarki to an ara masa mulki duk shugaba idan ka ga yana mulkin wasu mutane to an ara masa mulki ne shi wannan mulkin nasa majazi ne al-mulkul haqiqi wallahu subhanahu wa ta'ala kuma shi yasa ake maimaita wannan suna a cikin Fatiha saboda girman mulkin Allah subhanahu wa ta'ala kullun a cikin Fatiha muna faɗa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai mu ce ne malik yawmiddin ko malik yawmiddin shine mai mulki mulkin da ya zama ba wani ne ya dora shi ba balle ya sauke shi zuwa da wata ala duk wani mai mulki in ka ga yana mulki to Allah ne ya ba shi wannan mulki ya riko ma Allah zai gaje su duka ba da sanayi ahali ba bayan tsarewar ahalin waɗannan wajaje guda biyu sammai da ƙarfi wallahu shari Allah subhanahu wa ta'ala ne ma ta amaluna akan abin da kuke aikatawa ta biro ne ba da labari ne fa yajajikum kuma zai muku hukunci akai ko mutane da al'umma
فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا na'am سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى آه وسوء وكذا ذلك. ولا شيء زيارة تبع السنة مرحبا تكتني الله واتو ita wannan aya sababin nuzul na saukar wannan aya a akwai wani bayahude a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya shiga gidansa inda suke karantar da karatunsu na yahudawa manza sai na abubakar sai ya shiga wannan gida da ya shiga sai ya same su ya tara mutane yana karantar da su kuma har da wani malami a aya sunansa na ruban ne wato malami ne da yahudawa shi ma suna tare saboda haka sai sai na abubakar sai yake ce musu ku ji tsoron Allah ku gaya wa mutane gaskiya shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani a cikin littattafan ku kun karanta cewa Allah ne ya aiko annabi Muhammad saboda haka abin da ya kamace ku da shi ku yi imani ku yi imani abin da kuke gaya wa mutanen nan ba gaskiya bane to sai shi a bai hudance ne wa sayyidina Abubakar amsa yake cewa a'a ai mu ba za mu kaskantar da kanmu a wajen Allah ba Allah naku da ya zama fakiri wanda yake neman a ba da rance manzon da zai ƙurbin la'akar hasana ko bai zai gulau al'aban tafira ke cewa mu da muka ji Allah yana Allah ku yana neman rance a wajen mu a wajen mutane shi ne za mu kaskantar da kanmu a wurinsa mu za mu kaskantar da kanmu a wajen wanda ya zama fakiri mu kuma masu arziki ba sai ran sai na abakar ya faci saboda haka sai ta dukansa har ma sai na abakar yake cewa na rantse da Allah da ya aiko annabi Muhammadu da gaskiya a wata ruwaya kuma na rantse da wanda raina yake hannunsa bacin alkawarin da ke tsakaninmu da ku wallahi da na tsarge wuyanka saboda ka sai na bakar sai ya fita yana mai fushi da abin da wannan bai hude ya bara da ya taso sai ya zo ya samu manzo Allah shi bai hude ne sai yake cewa kaga kaga abun da haza ma fa'ala sahibu ka biya kaga abun da sahabinka yayi mu yake gaya wa manzo Allah kenan sai sai na bakar ya maimaita abin da wannan ya faɗa yace ga abin da wannan makiyin Allah yake faɗa shine ni ne fulai fushi na zartar masa da wannan hukunci to sai shi wannan bai hude sai ya karyata maganar da sai na Abubakar ya faɗa to shine sai aya ta sauka kan sanya Allah qala allazina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya wato a Allah ya ji lakar dinnan harfu tawkidin ne a karfafawa ne a cikin zance da karfafi Allah Allah ya fi kaular lazina maganar waɗannan ƙalu wanda suke cewa inna Allah fakirun suke cewa ai Allah fakiri ne wa nahnu aghniya mu kuma mu ne mawadata saboda haka a Allah yake cewa sanaktubu ma qalu wa hum yahudu shekul islam yace waɗannan su ne yahuda gashi nan ma suna da kyau ya kawo abu yake cewa laulal ahadu bainana wa bainar rasuli la'asatu unaka a unukaka ba dan abin da yake tsakanin wato alkawari tsakanin mu da ku ba tsakanin manzala da ku ba to da na tara wuyanka fa ja'al yahudu wa shakaw ila nabi sallallahu alaihi wasallam min abi bakr fa nuzila hadhihi aya ko fa nuzila hadhihi aya ta wannan aya ta sauka ma kalu abin da suke cewa fi sa'a fi sa'a bi amali Allah ya ce za mu rubuta ai na amuru da kutubi za mu rubuta abin da suke aika abin da suke faɗa fi sahai bi amali wato a cikin wato a cikin abin rubutun su wanda za su yi na ayyukan su fa yujazu alayhi sai ai musu sakamako a kai wa qatalum al anbiya ai wayannan yahudawa ba su ne suke kashe annaba ko su ne suka kashe annaba ko yaqtuluna anbiya bi ghairi haqqin ko su ne suke kashe annabawa wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin su da suke kashe annaba ba tare da haƙƙi ba a wa ya katulu wa katulum al-anbiya bi ghairi haqqin suna kashe annabawa ba tare da haƙƙin su ba su ne suwa kamar annabi zakariya kamar annabi yahaya duk kashe suka yi kuma annabi isa ma ai sun yi adamtin da kashe shi sai Allah ya ce barrafa wallahu wato sun yi ne kashe annabi isa sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum sun yi ne kashe annabi isa amma dai Allah bai ba su dama ba da aka yi musu tashbihi da wani sai suka gicciye shi a matsayin suna ga annabi ta zo kashi to aikin yahudawa ne kashe annabawa bil ashirati ala nisanin malaikati zuku Allah zai ce wa naqulu wato ala bil ashirati ala nisanin malaika malaiku ne za su ce zuku azabar hari ku dandani wannan azaba wacce take azaba mai konuwa kamar gobara annabtu idza balagar bil adbari anil la'a fil adbari alillahi tabaraka wa ta'ala wato idan rai yayi cikan wato juya wa Allah baya dan take wa dan tantakiru hatta taj'al al-ghani fakiran har wato zai zama yana da inkari har sai ya zama yana iya mai da fakiri ya zama mai arziki wato in ya samu wahayi zai zama yana iya wato yana iya bayyana abin da yake mummuna a matsayin kyakkyawa yana iya bayyana kyakkyawa a matsayin mummuna amma tare husna sayyi'an wa sayyi'u hasanan yana iya kamar yadda zai ga abu kyakkyawa ne kamar tare hasanan zai ga abu kyakkyawa ne abu kyakkyawa ne amma ya mai da shi ya koma mummuna min shiddati imaqati aduwillah saboda tsananin wauta wanda suke na makiya Allah ra'an Allah tabaraka wa ta'ala suna ganin cewa a su wato Yahudawa suna ganin cewa Allah sani Allah maɗaukakin sarki bakiru suna ganin wai suna cewa Allah wato bakiri ne wa hum agniya su ne wanda suke wato wato masu arziki fa haza gayatul himadati shekul islam yake cewa wannan shine matukar gaya a wajen wauta zalika wannan abin da suke yi bima qaddama da ayyuku wato abin da ayyukanku wannan zalika ita wannan azaba da za a yi muku bima kaddama da aikiku wato a cikin abin da hannunku ne ya aikata wato li anna aktar al aqali tazawul bil aiki bil aiki wato mafi yawan ayyuka da mutum yake yi yana yin su ne da hannu sai sa Allah ya ambaci hannu anan wa anna Allah bani Allah madaukakin sarki laysa bi zallamin ubangiji subhanahu wata'ala ba azzalimin ne an kawo wannan bisigatin mubalaga bi zallamin ba bi zulmin ba ko bi zalimin wato Allah wato bisigatul mubalaga korewa a wurin rashin zaluncin Allah inna Allah la yuzlimu la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci ko da da wasan bacin baya zarra min abidi ga bayinsa Allah la yuzlimu nasa Allah baya zalunci wa ko da wasan bacin baya zarra ne na'am
الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسولنا سيأتينا بقربان تأكله الملأ تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي كنتم فلم قتلتم فلم قتلتموه ان كنتم صادقين ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana a aikin wannan aya su ne waɗannan su yahudawa kenan allazi na ƙalu waɗanda suke cewa ne muhammadin sallallahu alaihi wasallam suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna allah sani allah adida qad ahada wato yayi al'amana alƙawari ilaina fi tawrata cikin at-taura Allah mu'mina da rasulin ba za mu wato ba za mu yi imani ga kowane annabi ba musaddiqu ba za mu gaskata shi ba ta ya ce na bi qurbanin da akulul malaika har sai ya zo mana da wani kafaki wanda ya zama ba ta ta kulun nar ta kulun nar kai wanda ya zama wuta tana ci fala nu'minu laka fala nu'minu laka wato ba za mu yi imani da kai ba hatta ta ce na bi har sai ka zo mana da shi wa ya taqarrabu ilayhi ila Allah wato abinda zai sa mu samu kusanci da Allah Allah ya ce kul ka gaya musu kad ja'akum rusulu hakika manzanni da yawa sun zo musu su waye manzannin su mafi yawan manzanni ai a su jikokin annabi a Ibrahim ne annabi Ibrahim ya yi da annabi Yaqub kuma shi annabi Yaqub din nan shi ne Isra'il to ga ƴaƴayensa da jikokinsa duk annabawa ne to da ka annabawa da yawa sun zo musu kadda a kuma rusulun annabawa da yawa sun zo musu min qabli gabani na wato gabanin manzon Allah kenan bil bayyana sun zo musu da hujjoji ai bil mu'jizat sun zo musu da mu'jizoji wa bil ladzi qultum wato da har da wa'anda kuke faɗa ka zakariya a waya fakatantumu duka kuka kuka kashe su ba ne makatantumu da ya sa kuke kashewa da ya sa kuke kashe annabawa in kun tunta da ke da in kun kasance masu gaskiya ai an aiko muku da a da abubuwa na mu'ujizoji da yawa ko ba haka bane ba su ne suka ce suna suna so a aiko musu da kabaki ko daga sama ko ba haka bane su ne suke ce manna da salwa duka wayannan abubuwa ne wanda aka keɓance wa Yahudawa da su wasu abin a kamar abin abinci ne ma daga ina daga aljanna amma sun yi imani bai suka kai annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan mu ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga Allah kuru da kuru ko an kawo wannan ba kuma dama ɗabi'a ne na wanda yake a kafiri idan ya ce a kawo mu'ujiza in an kawo mu'ujiza ma zai yi imani ba zai yi imani ba mutanen salo ba sun ce wannan dutsen muke so ya yi ciki kuma in ya tashi haihuwa ya tsage taguwa ta bari in aka yi haka za ku yi imani da ce za ku yi imani to shi kenan aka yi haka da aka yi haka mai faru sun yi imani wasi ba daga ƙarshe mai suka yi nijin suka yi za su kashe wannan taguwa laiki cewa haji na ga tullahi na kuma aya bala bala ta zaruwa kwaye bala ta masu haji tu'in ba ya kuza kuma za mu ne wannan taguwar ayar Allah ce a cikin ku kada ba ku taba ta duk wanda ya taba ta ba za a samu matsala da ƙarshe ne ba da mata wufi darikum salata ayyamiku kamar dai haka to haka dai al'amuran suke wato su yahudawa mutane ne wanda suke sun san gaskiya amma ba ta iya bin gaskiya kuma kullum za su annabawa su kawo mu'jiza ko su kawo wani abin da suke gane wahala ne amma idan an kawo abin sai ya zama mai ba za su yi imani ba saɓanin larabawa su wasu daga cikin larabawa in banda su abu jahalin kamar misali a habibu bin malik shi ai yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a Abu Jahl ya gayyato shi saboda karfin mulkin sa na wannan lokaci cewa ga wani yaro a garin mu ya zo banda duk allolin mu na kaban nan ya ce wato a bar bauta musu a dinga bauta wa Allah daya mu sai mun yi mun yi ya gagare mu amma ran ka dade muna ga idan ka zo an gama za ka gama mana da shi za mu huta saboda haka ya aika suka aikawa da Habibu bin Malik sarkin habasha na wannan lokaci cewa a ga abin da suke so saboda haka ya ɗauko runduna rundunar da ya zo da ita runduna ce wacce na sojoji mutum dubu goma sha biyu suka zo akan za a yaƙi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka zo sun tsaya a wani fili a wasu sun ce a inda aka yi badar wasu sun ce a inda aka yi uhudu nan suka tsaya suka bai shiga cikin garin makka ba saboda haka aka aika wa manzo Allah ya zo lokacin wanda suka karɓi musulunci ba su da yawa manzo Allah yana karantar da sayyidina Abubakar da sai da suna Khadija a sai ga ɗan aike ya zo an ce ga babban sarki ya zo yana kiranka. Saboda haka annabi yin shiri zai fice ya je ya samu shi wannan sarki Habibu bin Malik. Sai na bakar ya tare shi ce mun san idan ka je kashe ka za su yi, ka zauna ne in je a madadinka a kashe ni. Sai da tuna ka je ita ma tabbaɗi kamar yadda sai na wakar ya faɗa. Ce amma mu abin da muke so ka zauna. Ya ce ai ba ko aka aiko ake nema ba, ko kun je abin da ake so ba zai yi ba. saboda haka manzala ya bar su ya ji fito lalle an gaya mana kai kace kana kira zuwa ga Allah kuma Allah ba ba a ganin sai sai haka ne akwai wasu assignment da zan baka wanda nake so a idan ya yiwu to shikenan ka tsira idan kuma bai yiwu ba to akwai matsala zalla ce bismillah to abu uku ne nake so za a yi abu na farko yanzu rana ne ina so dare yanzu dare yanzu sun san dai shi dare ba remote ake dannawa ba ko ba kamar tv ba ne ko jama muna so dare yanzu sannan daren ba wani muna so ya gane duniya ba ne nan ne muke so a yi dare amma a cikin makka mu daga nan ana rana eh a nan kuma ya zama dare ake yi mana to abu na biyu in daren ya zo to ya zo daren sha hudu lailatul badr kenan ko yawa ya zo daren sha hudu ya zo da wata idan watan ta zo ta tsakko kasa ta baro sama ina da wata kamar da ne ko a ran ma wata ne yawa ya hausa magani watannan ya sauko in ya zo ya tsaya daidai kanka ya tsage a biyu don ya rabu biyu ɗaya ya gefen dama ɗaya gefen hagu don da haka ya ce ya ce aikin fa in ɗaya ya wuce ɗaya ka biya ma aiki ya ba shi to ka jira daren mamu ne zo a ragabata ko ba haka ba fito sannan in suka zo daidai ya karkarin ka su canza ɗaya ya shigo ta nan ɗaya ya fita ta nan su canza position su yi ƙasa su dawo tare su tsakiyar inda suka rabu su tsaya kuma ya ce kai ɗan aikin Allah ne shi ne aiki na biyu ya koma to abu na uku sai ka gaya mun abin da yake cikin zuciya ka zalla ya ce to shi ne shi ne ce to shi kenan zalla aka ce alwalaye na fila to masu abu ne jama dare zo to dole yi biyayya sai ga tare shi kenan sai wata ya sako shi ne Allah ya fi cewa iktara wata sa'atu sun shakal ama to shi ne sai wata ya tsagin yaji saboda lokaci yaji yadda ya faɗa shi ne dama aiki na farko dare aiki na biyu daren ya zo da wata da aikin da ake so watan ya yi wata ya tsarke ya ji yadda yake so ya dawo ya ce a shaɗu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya koma to abu na uku shine abin da ke cikin zuciya kun zo ya gaya masa abin da ke cikin zuciyarsa irin aiki ne na kuran din nan wanda ko ɗaya ba zai yi ba ko ba haka bane ɗaya ma ana tunanin ba zai mu balle har uku saboda haka manzo Allah ya ce abin da yake zuciyarka wata ya ta taba yi wa wata wata ya mace kuma ka yaje ta gurguwa makauniya a kuma ba ta ci kai ito albijirinka ya ce to tawarki tawarki ya ce tawarki an ce ya suru doki sarki ba ba galadima ba waziri ba kawai ya suru doki ta gida ji sai ya tarar da tana la ilaha illallah muhammadun rasulullah kenan sai ya ce suna ganin sa sai ta ce babu ne sa ka zo tace yanzu ya bar nan yanzu wani abin da abu ne kallo abin daɗin kallo yanzu kana zuwa ya tafi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya koma yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kuma wayannan rundunar an ce duka suka musulunta Abu Jahl ne kamata yi eh ya ci ma ya musulunta gai ya zuwa ya ba zuwa ai ba ma amma daga ƙarshe ce au sai ma an gama da kai ce Muhammad ya ce ya cika mai farauta Allah ka ce ya koma shi wannan halawatul imani da ya ɗauke shi da ya koma sai ya aiko manzo Allah ya yi talarra kuma da zinari yake babban sarki ne kwarai to ya an aiko da shi sun shigo maka ya kai rashin sa gogan na ku dan ni ba na wani ban sani gogan na ku sai suka hada bakin gari sai suka hada bakin gari ta ce kuma aka aiko suka ce ai an aiko mu ne kun Muhammadu da an takawar ce, "A, a, a, a, wannan ni ya sani, ni ya yi kowane Abuja, ni ya yi kowane, ni ya yi kowane, a, yan zama ta kauri tsakanin ban, a tsakanin Abuja da yan aiki, har labari ya shige kai cikin gari. Sai manzo Allah ya zo da wasu a daga cikin mutanensa, aka yi ta jariya ce wallahi na sani, na sani. Sai annabi ce to, ai abin da za a yi, to a tambaye su mana, su raƙuman su yi magana. yake to sai gobe sai gobe sai gobe kun san shafu da haliba ya fi dukkanin ya fi musanin ya fi musanin a jana da ruwa bari ba ya fi musanin eh gai gaskatawa ne ko yadda ne ba zai ba amma ya fi kowa sanin muhammadu rasulullahi ne yake sai gobe sai gobe sai gobe saboda ya san da an yi ndi an sha a lokacin akwai matsala manzala ce ba damuwa a jirgin gobe shi sai kwana a inda suke bautar sulata da unza shi sai kwana ya je bacci zai na roƙo kullum an jigo la ta ba shi ba yana ta roƙo yana ta addu'a cewa ya samu nasara akan wannan abin da za a yi saboda haka har ma an ce da safe saboda ya kwana bai bacci ba har ya makara ta yanzu da aka yare zama bai zo da wuri bai da aka jira shi yana zuwa ce ni zan fara ko ba kula ne ba yana zuwa ce ni zan fara saboda wani ne maza maza ya gwada ta hasa to ya ku ra kuma kuma aka aiko ku shiru ya kura kuma ina muku magana kunwa aka aiko ko shiru ya faɗa ya har an da ka ce kai da Allah kai ka hakura ka tsaya ka tsaya bari Muhammad shi kuma ya faɗa to masu abun sun sake dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku bayin Allah sun ji aikata din ma da bambanci ko ya ku bayan Allah gun wa aka aiko ku suka ce gun ka ya Rasulallah. Ya magana ta gari, da ya tafi yana ta zage-zage da abubuwan shi. Haka ne a shi da barin manzan Allah ke nan, duk lokaci kwarai kuma gamu da baki, suna ka abubuwan za a kura da tambayoyi yau sai gobe saboda muna tare da a babban malaminmu Sheikh Malam Anwar jika ne na Sheikh Adamu Manzo, Radiyallahu Anhu, wanda shi Shehu Manzo a wannan nahiya san ba maganan gwamnati kawai ba, wato kowa ya san irin gudunmawar da ya bayar. Dai mun tashi mun samu iyayenmu da su, maganan Alƙur'ani da maganan yaɗa musulunci, musamman maganan faira. bayar shekul islami a kusan in ba na manta ba shi manzo a gwambe in ba na manta ji ba kusan shi ne ya fara da shi ibrahim an ce ko cije ko shi wani gada wa tsakaninsu kamar a ɗaya daga cikin su shi ya fara da shekul islami wa billahi kuma kuma ya san irin gudunmawar da ya bayar akan maganar karatun alkur'ani ko iyayenmu ma mata a nan suka yi karatu a nan gidan shishewu din kuma an yi abubuwa da yawa na taimakon wannan addini tare da cewa ɗayar suke tabbabar maya wurin yada musulunci da yada ɗariƙa da yada faida a wannan nariya samu to alhamdulillah Allah ya albarkace mu da jikansa da muke tare da shi a wannan waje sai dai sun yi mana ziyarar bazata da mun san za a zo da mun shirya wurin zama na ji nauyi kwarai da gaske da nake zaune a irin wannan kujerar su kuma a suna kasa gaskiya sai zama abun wato bai yi mu ɗabi ka bai dace ba amma dai a kan uzuri to za a yi mana uzuri a kan mukun lawi a yi hakuri da yadda aka gani za mu ba shi ya san tufa mana koyaya kuma shi zai yi mana addu'a shi kenan. Salamakallahu bisimillah.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon halartar wannan guri mai tarin alkhairi da albarka guri ne wanda Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi da suka tsara mana wannan tsari na wata Ramadana saboda da ba a tafsirin nan gaskiyar magana wasu karatukan mu za mu taɓa samun su da ni da kai da Allah irin tarihi da muke ji a gurin malam idan karatunmu ne a zaure zai ba mu shekara nawa za mu muna karatu da wannan mutum. Alhamdulillah muna godiya wa Allah da wannan babbar kyauta da nasara kuma Allah ya bamu. Sannan kuma Malam Barhama muna maka shi Allah ya kwana, Allah ya kare lafiya, Allah ya kara maka kariya. Dan wannan ziyara mun zo don Allah. Lallai tun azumi sha biyar mun muke so mu zo Allah ya yi yau da. Sannan kuma zaman mu a nan wanda shi ne mu a wurin mu daidai. Wallahi mun gode mun gode mun gode ya kan kuma sannan kuma ƴan uwa na matasa ina jan hankalin mu da duba irin halin da muke ciki a yin- a wannan guriyar duka mu nan matasa ne malamin ma ba ma matashi ne haka ne to da Allah irin karatu da yake mana dan da zama yayi bai koya ba dan Allah zai yi abin da yake nan ba zai yi wa ko to matashi a tsani shi da guda uku na farko karatu na biyu sana'a na uku in ibada idan na ce karatu ina nufin karatun addini da na zamani duk karatu sana'a in kana yin zakka da karfin wulakanci ko a gurin waye ibada in kana kuma to kai ne na Allah dama musulmi ya zai ma a duniyar nan amma da rafi jinna wal insa illa bi ya'budu to da Allah ɗan uwa na matasa mu tsaya mu sannan da sabon da muke tare da su anan kuma muna ƙara tunatar da su abin da suka sani shine cewa mu ya'ya da Allah ya ba su kar su ban su bar mu haka kulawa da mu domin wannan zamanin ƴaƴanka abokanka ya fi ma'ana ka san ɗanka yaushe yake fita yaushe yake dawowa sannan kuma da wa yake tare yau na tabbata ko akuyar ka ce ba za ka kulle gida ba ta dawo ba ba dai ɗanka ba sannan kuma akuyar ka girma jin awakin waɗanda ba ka gane yau ba ba za ka ba ta da shi ba ko za ka bari ba za ka bari ba to yana gaya mu da mu mai da hankali a wannan sannan ibada kuma ta dunkure da kyautata wa mahaifa abu uku mahaifan mu suke nema a gurin mu abinci magani tufa muna ji ko na tsammani ba wanda ya jiro daga sama kowa haihuwar sa aka yana to mahaifan wannan mutuna da ni da kai a shekara ko a wata sau nawa muka muka sa rigar muka da irin rigar da muka mutu da Allah mutuna a shekara mahaifi sau nawa ya sa kaya ka tuna wannan hular da na kamar da kuta kan ko kuma rigar haka mahaifiya to lallai wannan abun ya kamata mu yi musu tun suna raye in mu kuskura bayan ba su za mu ci iyaka kuma yayan mu za su yi mana mu'amala yadda muka mai iya mu mu'amala da haka ne to lallai ba zan kawai da surutu ba ina fata yadda aka fara wannan karatu lafiya Allah ya nuna mana ranar rufewa da ni lafiya Amin.
sannan kuma kuma eh, kam- kamanta irin wannan karatu a nan birin yaro kuma ta fata kwata insha Allah za mu daure a ranar litinin Allah ya kai mu tabbas da rabi zuwa tara da rabi in Allah ya kai mu da lafiya insha Allah na kuma malam muna godiya muna godiya muna addu'a da wahalaka da tara kai da irin ayyuka da kake yi mun san malam na farko shaɗi ne na yawan annabi Muhammad ba gida na ne ba gida gwanda ba kasa na gida kwanci Afirka ma gaba daya da Allah da annabi mara karatu zai yi haka ba zai yi ba ko to lallai yan uwa mu ne da hankali lallai malam malami ne na karatun alqur'ani sannan kuma mutum ne mai sana'ar kansa bai dogara da wannan abin da ake gani din ba misali na yabo ba da ya ɗauki yabo wannan shine sana'ar da ba zai kai haika ba an gane to da Allah mu tsaya mu yi da ƙarfin mu da jikin mu da duk abin da za mu yi malam kuma muna addu'a Allah ya ƙara maka nisan kwana Allah ya karfafe kai ƙara maka juriya Allah ya ƙara maka hakuri da jama'a Allah ya ƙara maka hakuri da jama'a albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar mu a kasar mu da ma dukkan inda musulmi yake albarkata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu karanta fatiha da salatul fati uku hariya ga iyayen mu da malaman mu Allah ya ji dan su ya kara musu rahama wanda suke rayu kuma Allah madaukakin sarki ya sa da mu da su mu cika da imani Amin.
bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana da wanda suke mu addu'a wuraren mu wanda yake gidan gado ko na haya ko na aro Allah ka bashi nasa Amin ya rabu.
wanda yake nasa Allah ka kara masa Amin.
mai neman aure Allah ka yi masa dalili mai neman haihuwa Allah ka ba shi ƴaƴa masu albarka Amin.
wanda haka haifa kuma ka sa zanto zuriya ce ne albarka albarka ta annabi Muhammadu Sallallahu alaihi iyayen mu wasallam.
mata Allah ya ubangiji ya tsara musu hakuri da juriya ke yi a aure Amin.
wanda ba su da mazajen Allah ka ba su maza na gari albarka ta annabi Muhammadu Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
ba ya da talatin kwace uku
Na'am.
na Amin.
wanda suka aiko suna neman addu'o'i duk mun hada a ciki amma za mu sake masu neman aiki kowane iri ne amma na albarka na alkhairi da ci gaban musulunci Allah ka ba su Amin.
ba ta arhanu da ta jari da ƙara mata albarka.
Amin.
Masu tsaron addini na zamani da na koyar addini Allah ƙara mata albarka.
Amin, ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da Amin.
bukatun wanda suka ce in mun zo musu addu'a Allah mun musu Allah ka amsa mana alfarmar Annabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam.
Karanta Fatiha da Salatul Fatiha yau. Allah ya mana, Allah ya dafa mana. بجاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب آمين.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين آمين.
رجوت انني رجعت منك بكل ما سالت اليك حسن كما شمل الاولى والمنى وعادنا ما فات الاولين يا من آمين.
يجيب دعوه المضطر آمين.
ويسمع من ذر وصلي على النبي المصطفى واله وسلم مشرفه ببركه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك آمين.
بركات لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره جل العظيم عزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب